الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wato a yau alhamis kenan wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun ce mun shiga watan sha'ban za mu ta tinkarar abubuwan da suka shafi ramadan magabata yadda suke yi da zara an gama ramadan sai sun yi wata shida suna roƙon Allah madaukakin sarki da ya agaza musu ya taimake su ya karɓi ibada su tsawon wata shida sannan rago wata shida kuma shi ta tanadin ya za su bauta wa Allah a ramadan mai zuwa amma ko sabanin haka kamar yadda na faɗa jiya mafi yawanci za a ga iyaye masu himma yanzu sun sai kayan sallah sun bayar ko ma ɗinka an aji sannan wani ya ce wake buhu guda zai ci kokari ya ajiye shi ko kuma bayan wake ya tura da kuɗin sa jir yana son dankalin turawa da irin wayan abubuwan da dama saboda haka wannan wannan abubuwan da muke ta faɗa shi ne ba laifi ba ne amma dai wanda yake a hannu mafi muhimmanci shine ya zanto ibada ma an mata kare domin Allah madaukakin zargi cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma halittu mutum da aljanna sai dan wato su yi bauta ina abin da Allah madaukakin zargi ya halittu bayi dan shi saboda haka lallai wajibi ne duk wanda yake so ya haɗu da Allah ta alim alim to yi kokari ya ga yayi tanadin yadda zai bauta wa Allah sannan kuma azumi ko shakka babu yana cikin rukuni daga cikin rukunan musulunci kaga shi ne rukuni na uku idan ka fara lissafi wajibi ne a kiyaye mu yi masa tanadi ya za a yi mu bauta wa Allah maɗaukakin sarki da irin yadda yake so to wani littafi muka gani a cikin rasayi mun karkata rasalolin da yawa kamar biya a ganda albasa a mu'assasatin salafiya mun karanta ibadatin nabi sallallahu alaihi wa sallam a jiya muka gama sannan kuma ta shirya zuwa za mu biya wani daban kuma saboda haka wannan majalisi na musa bin umair kuma za mu karanta ruhu akala fi ahkami siya na babban malami wa za bin sa'id al-sa'di insha Allah ta'ala wannan shine littafin da za mu fara biyawa مالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bayan bismillah yake godiya ta tabbata ga ubangijin talibai wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin kira da aminci tabbata ga wuta mafi daukakar annabawa da manzanni nabina muhammadin shine annabin mu muhammad wa ala alihi da alayansa at-tayyibin wadanda suke tsarkaka wato الطيبين الطاهرين waɗanda suke tsarkaka wa sahabati gurin mayani da kuma sahabbansa waɗanda suke masu haske ‘yan hannun damar annabi alaihi salatu wa salam wa tabi'ai da kuma tabi'ai wa man tabi'ahu da wanda suka bi su da ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin a zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kathira tsira da aminci masu yawa tabbata ga annabi alaihi salatu wa salam wa ba'du bayan bismillah da godiya ga Allah madaukakin sarki da yi wa annabi salati din da kaje amma ba'd ko ba'd wannan take yi wasiyamu ibadatin jalila jalilatul qadir yake ji azumi wato ibada ce mai girman alkadari azimatul athari fi hayatul muslim sannan kuma mai girman tuki da tasiri a rayuwar musulmi alladhi yarju Allah wal yawmal akhir wanda yake wato musulmin da yake kaunar Allah da ranar lahira lafiya ma su yamu tare Ramadan musamman ma wajen Ramadan al-mubarak mai albarka alladhi huwa ruknun min arkani hadati wanda rukuni ne daga rukunan wannan addinin da hadisi Abdullahi bin Umar saboda hadisi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma marfu'a yace buniyal islamu ala khamsi annabi yace an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati Allah la ilaha illallah sai da ba ba mun bauta da cancanta sai Allah wanda kana min awa sauri rawada a hadisin da yake da saurin da azumin wata rawada al hadis mutafaqun alayhi bani yake wa tafaqu fi hadhihi al ibada wajibu wato fahimta da bibiyar wannan ibadar wajibi ne kamar yadda yanzu muka fara gane min al wajibati shar'iyya yana daga cikin wajibai na shari'a allati tu'ayinu sa'im wadda take taimakawa bi ajri ala adai hadhihi al ibada dangane da yin wannan ibada wato sai ce waffaka muradin shar'i ko waffe muradin shar'i wa ta'abbudi don a dace da abun da shari'a take nufi da bautawa Allah anil mukhalafati fi gabarin sabawa Allah kaga idan mutum ya bibiya yanzu zai abin da Allah yake so dan ya dace da abin da Allah yake so maimakon ya saba masa sai ce wallafi ya tasabbabu ba'duha fi budlani siya sannan ta haka zai gane abin da yake sabbaba wani sashi na fatin azumi ولذلك جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان إذا يزو أكيد بخاري مسلم دقا معاوية بن أبي سفيان مرفوعا يدنغن حديث الزوء أنه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يوادو أن الله ينفيه في الدين فإنت في الدين وأن الله ينفيه في الدين zai fahimtar da shi addini wa min hadha al-mantiq wa min hadha al-muntaliq ahbabtu aidan dangane da wannan sha'anin kuma sai na so inda na dan mana rubutu a kalam fi ahkam siya wato wai kan alkalima dangane da hukunce hukuncen azumi wato dan tattaba ma wasu abubuwa za a yi abin da yake so ya gaya ma bincike a manyan mudawwalat ya dan zako ma yan risala guda ɗaya. Wadalika bi dalili hadi kitabillahi azza wa jalla kuma ya kawo ne da dalili daga cikin Qur'ani wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahiha da sunna Annabi alaihi salatu wa sallam ingantacciya. Wa sallallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamihi ina roƙon Allah mai girma da buwaya da baiwarsa da karamcin sa hanyar fa'adiha ya amfanar da shi wannan littafin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim kuma Allah ya sa an yi ne don shi. Nafi'atan ya zama mai amfani yau mai liƙa'ihi ranar da za a haɗu da shi na hujawa ne, domin Allah mai baiwa ne, baro abin yi wa biyayya karimin kuma mai karam. Kuma ne yake asiya shi ne wani littafin zai shige shi kai tsaye kan mukaddima. Ya ce, A ma'anahu, ma'anar azumi lugatan a luga shi ne al'imsaku an yi karewa ga barin wani abu. Wacce ke lahu da barinsa, kamewa ga barin wani abu wata rike lahu da barin sa min qawluhu ta'ala ala lisan maryam akwai fadin Allah maka kuke sarki akan harshen na maryam da Allah yake inni nazartu li rahman sawma falan ukallima yawma isiya inni nazartu la yi bakance li rahman ni ga wajen ubangiji ar-rahman sawman na cewa zan yi azumi amma likiran ne shine lugata falan ukallima yawma isiya ba zan tsarewa wani magana ba tsawon yinin nan ai imsakan anil kalami wa tarkan lahu kaga kamewa ga barin zanci da kyali shi gaba ɗaya shine azumi amma a luga fitrar minin ke inda ya ce gaba ɗin technical minin sun kuma istilaham to za ka ce daga kullo alfijir zuwa faɗuwar rana da barin kaza da kaza da kaza shine to ga shi nan hatta abudu lillahi bi limtinai anil muftirat wastilahan a wajen malamai kuma shine bautawa Allah idan bina'i ta hanyar hannuwa anil mukkarati gabarin duk ababen ci min tulu'a al-fajr sadiq daga kullu al-fajr na gaskiya domin al-fajr fajra fajr sadiq wa fajr kadib annabi yace al-fajr biyu akwai na ƙarya akwai na gaskiya ila gurubi jamta har zuwa faduwar rana wannan shine technical min din istilaha fa kharaja bi qawlina anan yana fitan mana da maganar mutuwa ta abudu lillahi shine ainihin man taraka ta'ama حمية أو بسبب مرض kun gane ko yawa wa na'awihi wato min tarki ta'ani hamiyata wato wanda ya bar abinci an gane ko hamiyata saboda wani abu na haka na karan kansa aw bi sababi maradi ko rashin lafiya kaga ya fitar ma da ko kuma ya bar abinci a dan kabilanci akwai ba jin yajin aiki ai na na cin abinci ko ko ba a samu Allah to sai wannan zai ce wa azumi ne wasu ma musulmi ne sai mutum yayi wannan a ce yayi azumi to yayi ne aniya saboda kawai zai kai wasu cewa suna bukata wani abu a gurin gwamnati ta yi to ba za su zo su cin abinci saboda wannan dalilin ba sunansa azumi ba yajin aikin cin abinci sunansa yawa an gane ko to zai ce ko kuma misalar imaratul ko dalilin rashin lafiya ya kasa cin abinci ai za ga mara lafiya ya ce dore ka tanci ko lo ba zai ne ko azumi yake ba azumi yake ba to shine abin da yake wala yi da makamancinsa wal muradi bi qawlina abin da ake nufi da faɗin ba al-muqtira shine ai muqtiratu ma'lumatin ja bayanu a bil kitabi was sunna muqtiratun ma'luma shine ababen ci sanannu wanda bayanin da yazo a qur'ani da hadisi wata ya ci bayanu ha sanannu bayanin su zai zo wata adidu ha da kuma iyakan ke su yake raji lil adillati shar'iyya ka koma ka duba dalilai na shari'a idil aslu adamuha domin asali shine rashin sa na biyu fadluhu fadailuhu kathiratun jidda falalan azumi suna da yawa matuƙa wa mina da gaske a a rayyanu nisa'i ne akwai kofofin aljanna wato da suke kowace kau kamar wannan ce take da nasi karara cewa sunan ta arayya sauran kuma malamai iji ta haji suka gano cewa banda wannan akwai babu sadaka babu tauba haka suka ta lissafawa amma dai wannan kun ga hadisi karara da ya nuna sunan kofar azumi arayya عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا إن في الجنة أكون تقوم يقال له ريان أنا سوى رئيس ريان يدخل منه السائمون يوم القيامة ما تعد ميزات يقتوى النقوم رانا القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم باب وند زي شجر سابانون يقال أين السائمون لا أركتوا إلى ما تعدني فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ba wanda zai shiga koma bayan su fa idan da kalu wato ubulika da zarar sun shiga sai a kulla kofa wannan ya rukun minhu ahadin ba wanda zai shiga wannan kofa da yan kenan mutabakun alaihi wa zada nisa'i man da kala bi shariba imam da zai ya tsara ruwa ya sa annabi yace duk wanda ya shiga ta wannan kofa yana shiga zai samu ruwa mai daɗi ya ga wa man shariba lam yazma abada duk wanda ya sha ruwan nan kuma kwarwa daya ba zai kare kishirwa ba har abada Allah ya shayar da wa zalil tirmidhi wa man dakala lam yasma abada arwa tirmidhi shi ma ya kawo wannan cewa wanda yi kofada ba zai taba kishirwa ba har abada shine ruwan alkauta ko kun san ruwan biyu ne akwai hau akwai alkauta me bambancin kun bi a ta'awiyya a cikin kitabu ta'awiyya me bambancin ba yake jannata wato jannatun anin jannatun anin nar garkuwa ne ga wani shiga wuta shi wato tabbi a kofar aljanna yake alkawzara kuma a cikin sai ne cikin bambance bambance ke nan zauren kuma sai ku sai yake ana bi da yi da kudiri radiyallahu anhu kan سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا جاء النبي لا جاء من قام يوما في سبيل الله هو اللي أدرس وسيلي دم الله ba'ada Allah wajahu an nar 70 qariba Allah zai ne san ta fuskar da gaban wuta tsawon shekara 70 la zam rawahu muslim muslim ya rawaita wa an abi umama al-bayri ya sunan da wannan abun mutu abi umama al-bayri ya sunan da marfu'a wannan alkunya ce ya sunan da Sulaiman bin Abdullah yawa man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azurci wani hirira dan Allah ya Allah bainahu wa bainan nari khandakan Allah zai sanya tsakaninsa da wuta zai sanya wani gwadalu fatan rami shine khandak ya ce cewa ai ahzab ko kan rindina kenan kuma ko a ce yakin gwadalu ko yakin rindina kama bainan sama'i wal ardi kamar yadda yake tsakanin sama da ƙasa kaga ba fadawa kenan ba za ka shiga ba ji وقاية عن الشهوات رواه الترمذي وانت وقاية عن الشهوات sannan sani ne ga barin sha'awoyi an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kan shabab annabi yace ya ku taron matasa ba za ka ce samari ba matasa maza da mata shine ashabu ashabab maza da mata sun shiga bani da da amin kuma ba da bani ta zawo duk wanda ya samu ikon ba'a daga cikin mutum ya aure فإنه أغض للبصر kaga ni a haka aure garkuwa ne ga dan adam wato haka Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Sayyidina Umar haji suna da maganganu akan abin da ya shafi aure ina ji Sayyidina Umar ne mai cewa bayan da'u bayan bayan da'u min al-zawaji illa al-ajiz aw al-fujur wai ba abin da zai hana mutum aure in ba gajiyawa ba gazawa ko kuma fajin wannan kalmar sai sauri ko da ya dawo mai da wannan magana illa al-ajizi aw al-hujur banda gajiyawa ko fajin haka ji sai da Umar ya faɗa sai ka nemo irin kaya ko kan mutum ya dage ji a ko da kuma haka idan tana nan Allah lafiya bare kuwa tana nan ita ba ba gazawa ba ba takurawa yawa a ai ba zai tafi gumal gumal ne ko hadin da ya je mana ko ya ba yi da amma an rage an samu sauki ne yawa to ina nan ne nawa za ka yi sai ka tafi gumal sosai kuwa ko ni na sani akwai wanda na sani wallahi ba matsawa amma matsalar illa suka lukurzan saboda wasu ke ta sawa a gaban mota yawwa amma an ba da haka baka sunan da yawa eh ba sai an sa su ba ai wasu ma ne ban kan da dake suke nema ko bare kuwa an gane ko to sai yake fa innahu aqabtu lil basari wa ahsanu lil farji kuma shine yake bada kariya ga wato al'aura wa man lam yastadi duk wanda ba zai samu iko ba alaihi bisaw annabi yake na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wuja domin garkuwa ne a gari wata dandatsa ce da zai zanto tana hana shi yana hana shi azumi idan mutum ya ga yana yin azumi ya awaka akwai masu wannan magana zai ce karuwa zai hadisi annabi dai gaskiya ne kuma yana nan aiki amma kai ne cikin kai ƙarya shine matakan da ake yi baka bi su ba idan mutum ya zo ya samu stimulant bayan an sha ruwa dole sha'awar ba za ta bi kun bai ja sannan yana ta kalle kalle ya sha'awa ba za ta bi ba idan so kake kai wannan ka danya kake to dai mutum ya ja ruwan wato ruwan sariya an fahimta da kanwa ya ajiye amma an kaɗa ko kwakwa da binu madara kai buɗe baki da su dole sha'awar ka za ta motsa ko kai ka bawu domin wa'annan duk stimulant an gane ko yawwa to saboda haka magana tana nan abin da aka gaya ba can in ka da zai kanka da yunwa to ai ka zo ka cika cikin ka ko ka zai a kalle kalle to kana nan kana hura ta kuma ita sha'awa wa ma'ana wuja ai wikayatun alil muharramat kaji ya zamto an samu wata kariya wikaya wani tsari ga barin ababen da Allah ya haramta wa sha'awa da kuma ababen sha'awa. Dan, sabilun ila jannatin na'im, hanya ce zuwa ga aljanna wadda take magociyar ni'ima. Ana biyu ma ma radiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abiyu ma ma subai sudai bin ajlan yace na je gura annabi alaihi salatu wa sallam fa qultu lati murni bi amri akhudhu anka ya rasulullah umarci ni da wani abu da zan rika da gare ka kana yake alaika bi sauri fa innahu la mithla la annabi yake na wuri ka da yin azumi domin ba mu da fatan fatin sa ba wani abu da yake ba da azumi rawu da zai wa bi riwayatin ibn ibn mulmi bi amalin wato wato adkhulu bi aljanna umarce ni da wani aiki da zai zan shiga aljanna da shi da sanadiyarsa sai annabi yake wa sai ya ga masa wannan cewa ya rika yin azumi وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير wannan yana nuni dangane da wato kwaɗaitarwar sahabbai Allah ya kara musu yadda kwaɗaituwar sahabbai dangane da abubuwan da suke na alkhairi ha ya tsawo da tarihi yau mal kiyama zai ke tuma fi yin sarana alkiyama fi ajiri ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu marfu'a shine radiyallahu anhu ma zai zama ko da ɗan da uban shine muka ce ɗan uban ya girma ɗan da shekara goma ko sha biyu zancen da ya fi inganci kenan bai haura haka ba ko goma ko sha biyu in suka ɗori shi da ɗan su ɗauka za ka yi wa da ƙani da abdullahi ɗan amru da amru bin nan wane mutum to sai ce asiyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah da azumi da qur'ani za su ceci ma'abotan su ranar al qiyamah yaqulu lil siyamu ay rabbi azumi zai ce ay rabbi bi ma'ana ya rabbi ya ubangiji mana'atu da'ama wa shahawati bin nahar na hana ki cin abinci da sha'awa kala kala da rana fakake ne duhu Allah madaukakin sarki ka bani cetonsa wa yaqulu alqur'anu mana'atuhu an-nawma bil-layli la hana shi wato la hana shi bacci da daddare fakake ne duhu shi ma zai ce ya ubangiji ka bani cetonsa fa yadda ani ya Allah madaukakin sarki ya bani ceton su gaba daya zuwa ga qur'ani da azli rawahu ahmad wa yace kafaratu an dhunub falala ta gaba shine lallai shi azumi kafara ce ga barin zunubai an huzaifa bin al-yaman an huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu qala qala umar radiyallahu anhu ma ajma'in sayyidina umar Allah ya kara musu yadda dake yace man yahfazu hadithan an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil fitna waye ya haddace hadisi daga annabi alaihi salatu wasallam wanda annabi ya magana akan fitna qala huzaifa sai huzaifa yake ana dama shine sahibu sirri rasulullah sai yace ni ne ya rasulullah sai yace yaqul na ji shi yana cewa fitnatu rajul bi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru har salatu wa siyamu wa sadaqa jarrabawan mutum dangane da iyalinsa da dukiyarsa da makwabtansa sallah da azumi da sadaka suna kankare wannan zunuban har shi da kare da nage a wani kazu kowa da irin jarraba da Allah yake masa wani zai ga jarraba da ta mace shi wani da wani da yan uwa duk ba ka da matsala da kowa wani kani wani wa shine jarrabawa shine hadisin da muka biya a dabul mufrad irin wanda zai zama ba halaka kai ba yadda zaka yi da shi sai kai hakurin zama da shi kana da wata daraja ta musamman yanzu kamar uwa ko uba ko wa ko kani ana yadda zaka yi da wannan ko ka ce ba ya duka ruwanka da shi zaka yi dole amma ba za za ku iya rabuwa musamman ba haihuwa ko za ka iya jire ta amma uwa za ka iya jire ta dole ka yi hakuri da ita to wannan shine to sai yace mutafaqun alaihi ila ghairiha min al-fadail al-mubaraka zuwa ga wasu su daga falala wanda suke masu albarka daban-daban ke allati yajni as-saimu wanda ne ajini yake samun su yake yanko su yake samun su ma dama mukulisan fi sawmihi lillah mutakar fa amma azumin yana yi ne dan Allah wa muktadiyan bi siyadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sannan sharadi ya rabu yana koyi da azumin annabi alaihi salatu wasalam kada mutum ya rika azumin al'ada yadda ya ana yawan gwaji ji mai yake kawai shine dai dai a tara a kawo wake a cika gida da wake da jiro na kunun jami'a da tsamiyar kanta da sukari da an biya an ajiya ma ba wata ibada ta na ba kawai saboda ana ko sai a halala kada a yi wannan la uku arkanu rukunan azumin lisiyami rukunani la yaqumu illa bihi ba azumi yana da rukunai guda biyu azumi baya tabbatuwa sai da su an gane ko a anniyatu niyya li qawli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina ona ba suna ba karkace addini gare shi ona ba suna ba su tsayawa sun karkace kowane addini in ba na Allah ba shine hanif ba kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman hanif ko hulai ko hanifa ko hulaifa shine wanda ya tsaya a kace karkace ko na addini in ba na Allah ba shine alaka bin hanif da za ka ga ana sawa wal hadith Umar awatu Umar al-Mashhur haka nan dangane da hadisin Umar mashahurin nan wanda yafi yawancin malamai da shi suke gudewa shine innamal a'malu binniyat an gane ko kadai inna ma tufidul hasru kada ayyukan ayyukan ibada ba sa yiwa sai da niyya muttafaqun alayhi wayannan dalilan sun nuna ba haka wa hada yajmilu niyyatul ikhlas lillah wannan ya kunshi niyyar sarkake Allah wato sarkake Allah madaukakin sarki wa niyyatu tamyizil ibada an al'ada da niyyar bambance ibada da al'ada ibada daban al'ada daban wa niyyatu tamyizil ibadati ba'daha an ba'd sannan da niyyar bambance ibadar daga wannan zuwa wannan misali yanzu to niyyar da kai ba ita ce irin niyyar da za ka yi wa aikin hajji ba ko ubara an bar da kyau ko yawa yanzu to ba irin wannan niyyar ba ce sai yake ka tamyizul wajibi an tadawwu kamar bambance niyyar wajibi da tadawwu mutum zai azumin nafila duniyarsa daban da azumin baki kun fahimta yawwa sai ce wal'ada da kuma azumin da zai yi na yi na biya anil kaza'i gabarin ramuwa wa haka za da ire-iren su ne bayanin da na yanzu fa'idatin fa'ida la yajibu ta'yinu niyyati li kulli laylatin min layali jari ramadan baya wajaba a bayyana niyya a kowane dare daga dararen ramadana bal tasbihu yatun wahidatun li kulli shahr niyya guda ɗaya ta isar ma a kowane wata kowane wata in yazo guda ɗaya ne anna ibadatun wahidatun kama qala imam malik domin ibada ce guda ɗaya kamar da imam malik ya faɗa wa man nawa li kulli lailatin fa huwa afdalu amma inda mutum duk wanda ya niyya a kowane dare to haka ke mu balala wa bi wa bi al-khuruj min al-khilaf wa idan kai wannan to ka fita daga sabani idan ka riki duk dare ka dauriya duk dare maimakon ka dauka a farko wala yajra'u talaqqu bi wajen da ya janyo wannan abin da ya janyo kai wannan sabani wanda suka ce azumi farkon sa yana da alaka da karfi suka ce niyya daya da ayyuka wannan zai kuma farko bai da alaka da karfi ko ne zaman karfi yake suka ko ne zaman niyya dalilin da zaka rubuta da razi suka ce zuwa dani kamar wanda yana cikin azumi sai kawai ya tafiya ta kama ko rashin lafiya ko jinin al'ada yanzu ko na haihuwa ai ka ga niyyar ta kuce ko an samu wani abu da ya shiga ya ratsa saboda haka a wannan lokacin idan aka zo kawai tora za ta yi kawai ko sai ta kuma niyya sai ta kuma niyya sai suka ce to kowanne azumi zaman kanshi independent kowanne zaman kanshi wancan kuma ka ce a'a ibada ce guda ɗaya gaba ɗayan ta saboda haka idan ka kulla niyya a farkon dare ya yi ka dai ran da garu kuma da ba wannan rigimar ko an faɗe da karar juna ilimin kai ko an faɗa ko ba a faɗa ba ita ba niyya kamar yadda ibnu sana'a yake faɗa cewa at-talaqqu bi niyyati bid'atin shine yake idan ka zo aikin ka zai nuna me kake so kai yanzu idan ka dauko abinci ka ajiya gaban ka sai ka ce na yi niyyar cin abincin dare ba ka bukatar wannan za ka tafi ban daki ka je ka kama ruwa sai ka ce na yi niyyar zuwa kama ruwa ai ba da ɗauka hutun ka da tafiya shine niyya kai zuciyarka ta kan zaba ba shi ake kira niyya idan ka ce ba inda ake bayyana niyya a fito da ita karara in ba wurin aikin hajji ba kaga wannan yana bayyana niyya za ka ce labbaika allahumma hajjatan wa umra ko labbaika allahumma umratan nan za ka bayyana niyya karara ko kuma wasu su kara ce da ragon layya lokacin da mutum ya jiyo rago ya ayyana wannan na layya ne kaga ya yi niyya ko suka ce to ya nace sai da shi ba akwai ba tsarawa da wannan a cikin maganganu da suke saboda haka wannan shine abin da malai yace wala yajra'u talaqqud bi niyyatin lati ba'allu hal qalbu asasa ba ba jar'an dama bayyana niyya ba wanda mahallin da asali shine zuciya li adama bi ilmi nabi sallallahu alaihi wasallam zalika saboda annabi bai taba bayyana niyya ba inda ba inda muka faɗa ba wa kana hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriya annabi alaihi salatu wassalam wa sharra al-umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune fara ruwan da aka fara wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma mata hadithun sahih ba al-imsaku rukuni na biyu al-imsaku anil muqtirati min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams sai ce kamewa ga barin ababan ci da sha daga kullowa al-fajr na gaskiya domin hadisin bukhari na faɗa ya ce alfajiru fajirar fajirun sadi ko fajirun sadi su wanda yake zuwa kauye inda wuta ba ta je musu sosai ban ya dace da dare zai gane fajirun sadi da sadi domin za ka yi haske ne yake tawowa fajirun sadi za ka haske ne yake tawowa kamar wutsiyar wato kamar jelar kura yanke waye amma na gaskiyar kuma za ka ya tawo dogo ya tawo a duk iyaye ku da suke a aure sun san albugin na gaskiya sai ko saboda regulation na haske da yawa a nan ba kuma ba damuwa akai ba kawai dai dai ka ji kiran sallah ko ka duba kalanda amma da yawa wani da a ce ku ya duba ya nuna mana albugin to da yawa faduwa za da yawa za a fara to saboda haka shine yake kaga zuwa faduwa rana ni kauli ta'ala fal ana bashiruhunna Allah yake to yanzu ku yi mubashara da su ku tare da su wabda goma ka taban lahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku wa kulu wa shrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayt al-aswad min al-ahfajr kaga wannan aya ce lokacin da kamar da bukari ya kada musulmi cewa lokacin da ta sauka asalin cewa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iyanan aya ta sauka a matsayin ka na alaran ba za a ce ma akwai aya da ta sauka ba complete ba duka ce akwai kamar wannan aya ka je ka duba asbabun nuzul dinta da ta zo iyanan ta sauka shine hadisi da hatim yake sai da akwai mu muka rika sabo indiya da kan da maimai ko dari farin da baki muna daura a kabari mutum ya barka da dare ya ga baya bambance barin nan da baki zai dawo a gudun zai ci gaba da su in ka ga ya daina siya sai ya bambance wancan barin da lauki sun dauka gare ni ake nufi to sai Allah ya tsara wato ayar cewa min al-fajr kuma annabi ya musu bayani din ka gane to farin alfijir ba da bakin dare ake nufi ba wai kaga ake duk larabcin ka an koya ba karatu sai yi za a bukari ba kai ta kariya da kai kai wajen larabcin ka ke ka zauna a gaban baya in ba ka kai ta kamoranci daga ba ga iya ka ke Allah yawwa to saboda haka wannan shine abu da ya kamata a kiyaye an gane ko to sai ce sun ma tin musiya mai lalle ga gurin mutanen shi kuma kun san mutanen eh eh wannan ayar wai nan gurin suka yi a tin musiya mai lalle ba a jin ruwa lokacin da rana ta fadi sai wajen tara wai saboda Allah yake sun masu mutu ya mai lalle ma ka san banza saboda haka kaga abin da yake ai mutuwa za ka yi kenan tun mutum masu mutu ya mai lalle sai dare ya yi wai yanzu ne dare kuma da dare wani ya taba gaya mu haka yake ya ce sun masu mutu ya ma lalle sannan ku cika azumin ku zuwa dare saboda haka sai dare ya yi sosai yanzu kenan kamar tara takwas da wani abu takwas da rabi zuwa tara sai a sha ruwa a ga wato azaba da yawa a ba kaɗan ba kuwa na hudu sunanu domin ji arkan sunnonin azumi na a ta'khirin suhu jinkirta suhu wa bihi mabahis to mabahis din ku shine na farko yake fadluhu wala nasa yace an anas bin malik marfu'an annabi yace tasaharu fa inna fi sahuri baraka annabi yace ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka a sahur ba a dole sai ka ta a cikin ka da amsuwa ka tashi ka sha ruwa ko da zini amma dai albarkar tana nan wanda yake sahur zai gaya ma wannan shi yace bi ma za ya ku da dai sahur yake tabbata inna lillahi wa inna ilaihi an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace nimat nimat suhurul mu'min al-jamr ma dalla da sahur din mu'mini shine idan yayi da dabino rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin sai ma ne yake hikmatuhu hikmarsa an amru bin al-as marfu'an an karbo daga amru dan as Allah ya kara masa yadda ya jingina shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam sai yake fatlu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab wato ukulat as-suhur abin da yake bambance tsakanin azumin mu da azumin kiristoci da yahudi shine cin cin abincin sahur an gane ko wannan tsore da wani yake ganin wai burga ce bari ya tsori ba burga wace shi dai larura ta ta amma kara ta kai hujin kitabi an zai bin sabit radiyallahu anhu qal da sahalna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam zai da sabit Allah ya kara masa yadda yace mun yi sahur tare da annabi alaihi salatu wassalam sun makama ila ila salati zanne ni ki ta zuwa ga sallah wal qa'ilu me faɗa wannan kullu sai nace wal qa'ilu Anas bin Malik me magana shine Anas bin Malik kun san abin da yake bani takaici cewa duk ran da nazo kan Anas sai in ga wani ya sa abban nan ba wanda ya taba kare ka Anas sai kai a yanzu su duk da suka zo eh almajira annabi ba wanda ya zo ce kai ƙarya kake wa annabi annabi bai san ka ba amma sai kai saboda borewa kawai sai ka ce Anas ba a yi shi ba sai ce kam kana bainal azani was sa'ud nawa ne gwargwadon wato kiran sallah wato tsakanin kiran sallah da sautin annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin bukari ya kawo shi ka koma cikin kitabu siyam za ka gani sai yake kana sai yake kadru khamsina aya gwargwadon aya 50 shine aya 50 ne zauto ba gurin wanda yake hadiru ba ba kuma wanda yake yin yawa tartibi cikakke ba shine wanda yake tawsili matsakaicin karatu kun fahimta da kyau ko shine aka gano cewa minti goma sha biyar ne in dai ka dau aya matsakain kiyama doguwa can ba ba gajeriya can ba sannan kuma ba dogon karatu da gudu ba ba kuma yi wato ana jan kafa ba in dai za ka yi misali a harka hurhudu a wani gurin mafi jahilin mubatin a wannan gurin to in Allah ya yarda za ka yi minti sha biyar kana biyawa minti sha biyar ina ka ce to minti sha biyar bisa abin da ake so duk lokacin da ka zo idan kana ta yin wani abu misali zan ba ku kana ta yin ibada da azumi sai rage saura minti sai ka auna ka ga minti nawa kake kana lakai lakai wajen cikin abin minti sha biyar minti ashirin to sai ka haɗa da wannan minti sha biyar misali minti sha biyar na cin abincinka da kirka da komai minti sha biyar kuma ka gama sai ka bari ba za ka ci komai ba a lokacin kawai sai ka koma wa bila hari wa bila takiru kawai istighfari ne idan ce ba ni tsawon minti sha biyar din nan domin a wannan gabar ne annabi yake daina zaur gaba daya to a nan lokacin zuwa ke kai neman gafara a gurin Allah madaukakin an fahimta da zarar an kira sallah kuma an bukaci ya ga hadisin annabi yana ɗan kafin gida da zarar an kira sallah kuma sai ka miƙe ka yi raka a talfajiri domin idan an fito a yi ta a gida sai dai makara ka in ka je an tada sallah sai ka bi sallah an kidar kuma karama kamar yadda ya tabbata a hadisi shi ne magana da nufi sai na kai abinci ya zanto biyar da rabi misali idan saura kwata alfini da yake kullowa ya zanto biyar da rabi ko ruwa ba za ka sha ba ka gama sha daidai biyar da rabi ba abin da za ka yi kawai zama za ka yi ka jira kai kai wato girmama Allah kana da yake bukari kun fahimta minti sha biyar din yake zanto ba abin da kake sai kawai neman gafara gurin Allah da ba auna za ka rike duk lokacin da alfini zai kullo ka za ya zanto ka rike wannan ba ana faɗa wato mafi girma ke nan da za ka yi baya da haka ma ya yi mutum ya rage minti ashirin misali ko ashirin da biyar duk ya yi to amma dai an ce kalu da kamsi na aya mutta ba kuna alaihi ba yake ta ajizin jidiri a sunnar annaba ana gaggauta buɗe baki an sa albin sa'adin marzuwan abinda mata suke yi ka ji za ce wai aiki take sai wallahi sai yanzu zan karya haka za ka ji ta ɗauka a burgewa ce ba burgewa ba ai ko ana aiki sau da jidiri da zara rana ta faɗi ɗauki da biyu su mata suna da wannan ƙarfin halin zai ga ce sai yanzu za ta karya kai ne gida ta dace a gaya maka ga wallahi zai yanzu da tuwa ba burgewa ba ce ka gaya masa cewa da gero da dela cewa ba abin da za ta samu lada ta ba yawwa domin ba misali za ba an sa albin sa'adin marfu'an la yazalu nasu bi khairin ma ajjalil fitra annabi yace mutane ba za su taba gujewa ba cikin alkhairi mutakar sun kakkauta buɗe baki muttafaqun alayhi wa abi hurairah marfu'an la yazalu fi zahiran ma ajjala nasu alfitra wato addini ba zai guje ba yana ta bayyana kuma yana rinjaye akan dukkan sauran addinai mutakar mutane suna gaggauta wato buɗe baki li anna al-yahud wa an-nasara yu'akhiru domin yahudi da nasara suna jinkirtawa rawahu abu dawud wa ghayruhu wa fihi mabahith shi ma yana da mabayin sunsa na farko waqtul isra ghurubi shams lokacin al isra lokacin fadi wato buda baki shine lokacin da rana ta fadi an umar bin al-khattab marfu'an idza aqbala al-layl min haula wa adbara an-nahar min haula wa garabat al-shamsu wa qad afṭara as-sa'id idan rana ta kullo ta gabato daga nan sannan kuma ta bada baya daga nan kaga annabi yana nuna gabas da yamma ko sai annabi yace faqad afkara sa'ib wa garabat ash-shamsu rana kuma ta fadi faqad afkara sa'ib annabi yace to me azumi ya karya azumin ka kun ga ashe ba aikin lada kake ba idan aka ja ruwa baka sha ba to wa azumin ya karya a lokacin da aka yi wani abu da yake karya azumi da ba already ka kai kun fahimta sai ne zamto laifin daban misali mutum a daidai wannan gaba rana ta faɗi kuma bai ji komai ba sannan je zai ke wa iyalinsa zai ka fara ko ba ba eh shi ne magana ta nufi inda ba ka fara domin azumin ko ya ci ko bai ci ba an karya mai afkar annabi yace ya ba karya ya kai an riga an karya wa azumin to gwara ma ya ci ke in ne ya kai wannan lokacin an gane ko rawu bukari ala ayi dai ya kuru afkar za a buɗe bakin sai dai ana rubabi ana yi ne da luka danyen dabino fa in lam yaji in bai samu ba fatamu zai samu dabino noma fa in lam yajid fal ma fi zamruwa in ba da dinin hujjajjan ko wanda fa in lam yajid fa bi ayi ta'amin aw sharab in bai zamu ba duk abin da ya gada ba abin da ya mutu amma ba za ka yi buɗe baki da abin da aka haramta ba wanda aka yana buɗe baki da sigari ko abin da ya kama da wannan ko yawwa saboda haka baya ci abubuwan da aka ce قال عن ابن مالك رضي الله عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم wato yaqulu ala rudbatin ko rudbatin annabi alaihi salatu wasallam yana buɗe baki ne da wato ruba ganyayyakin dabino saboda an yi salli kafin ya sallah fa in lam takun fa ala tamrati in ba a samu ba sai a kawo mata dabino wanda yake bugaji fa in lam takun wato wato asaha zawatin mimma idan bai samu ba sai dan kurku wani abun kurba na ruwa zai iya yiwa wannan abun lamurje ne dubaro da ne wani abu dai lufi shi annabi yake amfani ne rawahu abu dawuda wa gairi abu dawud da wasu sa sun fitar da wannan hadisin du'aul iftar addu'a buɗe baki zahaba zama wa bidan lakil uruqu ba wa bidan lakil uruqu ba yawa dan har a rediyo zaka je ana sako wasu na ta ana ta maimaita wa bidan lakil uruqu wa bidan lakil uruqu wa tabata al ajru insha Allah fikirwa ta tafi sannan kuma jinjiyoyi sun jiki lada ya tabbata da yarda Allah wannan shine abin da ka faɗa an gane ko sannan wa yakunu ba'da intihai min al-iftar ana yi ne kuma bayan an ja ruwan bayan mutum yana yana cin da yin ya zama zama uwar kallan a ba wannan babu shi sai ka ci ka ja idan ka baka ja ruwa ka jika idan baka jika jijiyar ba ai ya zama kariya kai kenan ko ba haka ba saboda haka zahaba ka ga fi'lu mabin mabniyun ala al-fath ko ba haka ba in ka dauka kai ne irabi za ka fi'li mabi ne ka ka ce jijiya ta jiki alhaji kuma bata jike ba alaikum salam an gane ko zo da haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye yace ko da wayan ne ai kaga addu'a kai ji mu ce alaikum salam sai yace wa laysa qablahu aw fi wa yakun ba'da min kiyayi min al-iftar wa laysa wa laysa qablahu ba kafin ci ba aw fi bidayati ko ana farawa mutum yana farawa sai ya fada ba haka bane sai an gama قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك Abdullahi dan Umar dan Umar yace annabi ya kasance idan yayi buɗe baki zai yace zahaba zama'u waqta allati al-uruqu wa thabata al-ajru in sha Allah rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa la yadhabu zama'u wa tabaddala al-uruqu illa ba'da al-isfa bayan da za'a ci ruwa da tafi in ji wanda suke sai ka ga kuwa sai ka ci ka ga ko ba ka wani wace ai wannan addu'o'in buɗe baki wannan ce ga gaskiya wannan da yake kuɗi akwai kura a kanta eh wa ala rizqi rizqi rizqi ka afdalti wa gilli ma qaddamtuhu wa danganta wa yawwa al-mubtirat nabiyar al-akl wa shurbi wal jima'a muta'ammidan shi da ja da yin jima'i da gangan bi kauli ta'ala fal ana bashiruhunna Allah yake to yanzu ku sadu da su wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nema abinda Allah ya wajabta muku وكلوا واشربوا كتبوا شاء حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى ان iya bambance duhun dare da alfajir shike nan kawai an gane ku yawa thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare wa man akala aw shariba aw jama'a nasiyan duk wanda ya ci ko ya ko ya jima'i da iyalinsa abu saman juwa fala ya kulu saumahu ala sahihi azumin gari ba ta ba ta zan ce mafi inganci من أقوال أهل العلم dangane da zantuntukan ma'abota ilimi ne hadisi abi hurairah marfu'an saboda hadisin wato abu hurairah marfu'an wa ma udiba lin nabi marfu'a to saboda haka kaga ya dingira zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam yace man afkara fi ramadan duk wanda ya karya azumi cikin ramadan lafiya yana mai manjuwa ba na qada alaihi babu sabuwa a gare shi wala kafara kuma ba kafara ko a malikiya da kaji an ce sai yayi kafara ai wato iyaji suke da wasu abubuwa amma ba wai nasi bane karara nasin ga abu da ya fara in la iyaka ai aya tana da rabbana la tu'akhidna in nasina illa la tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyana wa mustakrihu alayhi saboda haka wannan dalilin ya fi karfi dukan in a ka'idar malikiya za ku tuna wani abu kajin zari'a kyauna tsakuwa don aya da bido kun fahimta da kyau yawwa saboda haka wannan shine rawu da hakim wa man jama'a zawjata wudu wanda ya tafi da iyalinsa ko fi na hali ramadan ayina ramadan muta'ammidan da gangan wa huwa muqim yana mazaunin gida da jima hu umur kun gane yana mazaunin gida to yana so ya ce ba in mata biyi ne shi banda shi ke ko ida ba baya aji ko ba haka ba to amma idan isa ta ne ba yawwa saboda haka ana magana akan matabiyi ne ita ma matabiya wannan ake magana amma ba ana nufin dan shi matabiyi ne ya dawo ya ce ai Allah ya ɗaukake sarki ya ce kaza kaza a'a ba ka yake nufi ba to shi ne yake abubuwa kamar haka sun hau kan wanda ya ja azumi da gangan na ɗaya alkafaratu ala tartibi zai yi azumi a jere in ya fara tsakiyar wata sai ya yi kirkin idan a farkon wata ne zai iya cin galabarta domin da ya je karshen wata in ya zo a ishirin da tara ya faɗi to ya yi talatin idan aka kuma ɗaukan wani watan ya kuma yi ishirin da tara zai iya yin azumi hamsin da takwas ya ci gudu kuma wata biyu sunansa an bayyana a ba duk wanda ya ɗau azumin kafara a tsakiyar wata wajibi ne sai ya yi shi ne ka'ida wanda yake son gara ba ga duka baba ba ta ake ba Allah ya kiyaye an gane ko wanda larura ta hauji kenan sai ya hau wancan gurin Allah ya kiyaye mu to sai yace fa in lam nan ne ko wa hiya isku raqabatin shine yan ta wuyaye mata ko namiji wuyayen da bai wa za a yanta mata ko namiji raqabatin ita ita wuta ne mace mace da namiji ake domin wuyan aka kalla ba wai mutumin ba kun gane yawa shi wannan sunan zan mu'annas ne a larabci saboda haka mace ko namiji duka ba wai mace ba fa in lam yaji fa siyamu jahrayn mutatabi'ain idan bai samu ba zai azumin wata biyu a jere la yasiru bainahu ma illa li marad ba a ja tsakanin su in ya fara ba tsayawa sai dai rashin lafiya a wata barin ko tafiya aw uzirin shar'in ko uziri na shari'a misali ana yana cikin ramuwa sai ramadan ya zo ana gobe ramadan shi sai ta azumin sa yana yi gobe ramadana sai tsaya daga nan idan ya yau gobe za ta tashi da azumi to to da gobe wace tura ran da aka ga azumin wajen sallah kuwa to daga ranar sai tura to amma tambaya zai yi ranar sallah ko ba zai yi ranar sallah ba me yasa yawwa ne azumin ke fihi shi ne tsirin wannan haka ba zai yi saboda ba a azumi ranar sallah amma ba zai garin sallah ba sai tura in ka ga ya tsaya to dalilan nan ne za ka hana shi kawai tafiya rashin lafiya uzuri na shari'a kamar azumi da aka hana fa in lam yajid fa idamu sittina miskina in kuma bai samu ba zai ciyar da miskinai guda sittin min jalibi qutil baladi daga mafi rinjayen abincin mutanen garin ba ta aka je ya nemo shinkafa ɗan gwamnati ba in dai ana jin da ake kira masara a gurin ana jin gero ana jin dawa wani ne bayi Ikhtiyari ne zaɓi kake da shi abu da kake so kace. Zaɓi ne mutum yake da shi malamai sun tattauna sun sami juna ilimi wato wato magana mai tsawo akan cewa zaɓi ne daidai take fa in lam yajid in bai samu ba malamai suka ce ko irin guraren a bakabbara su ne da abu ake rage mataki da ita nake zo ce. Au au au to a nan da yake da amma nan abin da ake so shine idan mutum ya roƙi ya ji ka'ida yanzu idan ya zo ya duba ba baiwa abin da ya tsara ku ana ta maganganu da su cewa an zuwa azumi saboda ba bayi ne kun fahimta da kyau ko yawwa saboda haka shine ka'ida ta farko sannan na biyu bai lam yaji bai da amu sikina miskina kaga kan tauya ya je ne sai ya azumi sikin ko idan kuma ba zai iya ba to ka'ida sai ba zai iya da farko ba domin فإن لم فمن لم يجد أكثر ko fa in lam yattaqi misali a ma'ana idan ba zai samu ikon haka ba ka'idar shi ne sai ba zai iya ba kun fahimta saboda haka ba zancen ba irin wancan bane na cikin suratul ma'ida shi ne wannan yake da ikhtiyari ba ne yake ce kowanne za a iya yanzu idan aka zo aka fara rantsuwa kawai za ka zaɓi wanda za ka iya ba dole sai azumi ba mutum zai iya akwai ba kawai ko kuma ya yi tufafi ba فكفارته إذا أبعجرت مساكين من أوسدي ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام kaga kaga ni ban je ba zai yi hukuncin ba ba amma mu kowa da ya zai dau kawai saboda ya san kanka da kuɗi ne zai zira kan azumi shi ne kawai abin da yake to mu je zuwa sai ce fa in lam yajid fa ida abu sittina miskina min galibi ko ya ji da biyo da yara radiyallahu anhu akawi fi kisatil jami'a alahu a kisan nan na wanda ya sadi da iyalin sa muta amidan da gangan wa huwa fi sayyihi ya zuwa bukari da muslim saboda haka mun san hadisi na biyu qada'u zalika yau biyan wannan ranar li ziyarati abi dawud fi kisatil mujami'a a kisan wannan da ya sadi da iyalin sa mujami'a alahu wanda ya sadi da iyalin sa fi na hadisi ramadana أيام رمضان وفيها أشياء وصوم يوما واستغفر الله حديث النبي قال لي أنا بيتي كاذب جوانيني سنكني مغفرة الله وهي زيادة صحيحة يتي وانا تاري إن جدتي نوكو شنو وانا لا مضيع أكنسا شنو يتي التوبة والاستغفار توبة لنيمن غفرة والندم دنداوة وإن أبو أكو فديسي أني لزيادة أبي داود المتقدمة سوى زيادة tsari da Abu Dawud da yayi wanda ta gabata a baya. To nan ne kan kun ga mun yi rabin lissafin ne. Saboda haka ta ce zuwa sai mu kammala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya ce mana. Na.
Alaƙar da kan ruwa da kiran sallah.
Na.
Idan an kira sallah ba a shawo Faɗuwa rana kawai. Ai da yawa ladanai sai suka suke zuwa suke kira sallah. ka fahimta da kyau saboda haka fasuwar rana ake magana a kai kawai in mutum ba zai iya bambancewa ba ne in jira amma kai kamar yanzu za ka iya bambancewa ba ka jiran sai ba su sani ba na usman ya zuwa kira sallah ba ka da bukata domin sai ya cika cikin da zai kira ma ko kuma sai ya ci da dino ya sha ruwa sannan zai kira ma da zarar rana ta faɗi shi ne amfanin sauraron falaki da kalanda shi ne amfanin saboda ana zuwa wannan sunnar ta gaggautawa Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalar da wanda muka yi kuskure Allah ya kuskure sarki ya yi wa muna da kowa mun gidi da sunayen sa kyawawa da su kun zama aboka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon bujja waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun su na alheri muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da su kun zama aboka ka tarma Allah ya zama da ita lafiya masu neman da matsala da tashi hankali a Allah kamar da ke kawo na suna da kowa gidi da suna ya ta kyawawa da su hun da wasa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba na tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون